بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ينزل دمك مجانا daren lahadi ne wanda ya daidai da daren sha tara da watan rabi'in awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da sha ɗaya ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasa na arba'in da biyu daga cikin jiran ya karatu cikin littafin al'imamu muslim wato sahihu muslim ibn al-hajjaj allah maɗaukakin sarki gafarta ne idan ba manta ba muna cikin babu bayanin imani wal islam ko wal ihsan mun karanta hadisai waɗanda a ɗabi'ar imam muslim wadda ta saba wa ɗabi'ar imam bukhari ire-iren waɗannan hadisan in bukhari ne zai rarraba su ne amma muslim yana tattara su ne don haka za ka ji har yanzu kamar hadisi ɗaya ne ake karantawa na'am hadisi ɗaya ne ake karantawa amma na ɗaya da riwayar sahabbai mabambanta na biyu ita riwayar mabambantan sahabban da kuma mabambantan hanyoyi da lafuzza to amma in baka lura ba sai ka ga har yanzu a kan hadisi ɗaya ake ba hadisi ɗaya bane Allah madaukakin sarki ya taimaka muna cikin wannan hadisi na ɗari da shida lokaci ya ƙure don haka za mu dawo kan shin Allah so da al-Imam Muslim ya ce wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Zuhair ibn Harb jami'an an ibn Ulayya قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة قال أبو هريرة الله يقارى مش يربايتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما بارزا manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance wataran ya bayyana ga mutane ma'ana yana kan tudu ya nemi su wa'azi yadda yake suna ganin shi sarari ya bayyana fatahu rajulun faqala sai wani mutum ya zo ya ce mishi ya rasulallah ya manzan Allah mal imanu menene imani qala sai annabi ya ce mishi an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kitabihi wa liqa'ihi wa rusulihi imani shine ka yadda da Allah da mala'ikun shi da littafin shi da haɗuwa da shi ka yadda kuma da ainihin wato manzannin shi duk mun yi sharhin waɗannan abubuwa sai dai wata kalma a nan da ya kamata mu ɗan fito da haske a kanta da ya zo wurin mala'iku ya kawo da jam'i ya ce ka yadda da mala'ikun shi ya zo wurin ainihin manzanni ya ce ka yadda da manzannin shi amma da ya zo wajen littafi sai ce ka yadda da littafin shi ba littattafan shi ba imma a nan yana magana akan kai imani da nau'in littattafan da yake saukarwa wato kowane littafi daga cikin tafan annabawa kai imani da shi sai kawo shi alan firadihi kamar yana magana da kai kai imani da littafin annabi Musa kai imani da littafin annabi Isa kai imani da littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai zama nau'iyya wato in dai aka ce wannan littafi na Allah ne to kai imani da shi ko kuma ya kawo shi ne da cewa wa kitabihi dan ya ishara zuwa ga littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama domin in har kai imani da littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to lazimi ne kai imani da sauran littattafan annabawa wa tu'minu bil ba'thi al akhir sannan kuma kai imani da tayarwa ta ƙarshe qala ya rasulullah sai mutumin ya ce wa mal islamu ya manzon Allah to menene musulunci قال سيتي الإسلام أن تعبد الله مسلم شيني كبوتا وألا ولا تشرك به شيئا كك هذا شيء كومي شيني مسلم وتقيم الصلاة المكتوبة ككما تيب صلى ودتك تفر الله وتؤدي الزكاة المفروضة كتيب أيدهم زكاة تفر الله وتو إتما زكاة تفر الله كبايد إتا دمني بياني أبايا دنغني دايبنم insha Allah wata suma ramadana sannan ka azumci ramadan qala sai mutumin yace ya rasulullah man ihsan ya manzon Allah to menene kyautatawa me ake nufi da kyautatawa qala sai ainihin annabi yace an ta'budallaha kyautatawa ita ce ka bautawa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin shi fa innaka illa tarahu fa innahu yaraka domin in kai baka ganin shi to shi yana ganin ka kun ga abubuwan da muka yi ishara yanzu wannan hadisin hadisin Abu Huraira ne hadisin Umar da yazo nan sai ya ce fa innaka menene illam tarahu fa innahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka amma ka ganin sai ce fa innaka illa tarahu fa innahu yaraka ina fata an gane idan kai baka ganin shi to ainihin shi yana ganin ka kaga wannan na daga cikin aikin da Allah ya turo Annabi sallallahu alaihi wa sallama bayyana shari'o'in musulunci da Allah yake ce mishi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani don kai wa jama'a bayanin abin da aka saukar musu yanzu yana daga cikin bayani din a cikin alkur'ani Allah yana cewa wa ahsin ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinina Allah yana son masu kyautatawa sai aka yi wa annabi tambaya anan to menene ma'anar kyautatawa sai ce kyautatawa ta tsakaninka da Allah ka jita akwai kuma kyautatawa ta tsakaninka da mutane da sauran dabbobi ita ma ta zo a cikin hadisi in kana karantawa za ka ji ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana bayanin ya za ka kyautata alaƙarka tsakaninka da mutane ya za ka kyautata tsakaninka da iyayenka ya za ka kyautata tsakaninka da makwabtanka duk wannan yana ƙarƙashin umarnin da Allah ya ce wa ahsin ku kyautata annabi kuma shine mai bayani shine mai tafsirin magana Allah maɗaukakin sarki shi yasa waɗanda suka fi kowa ɓata a duniya su ne mutanen da suka ƙaurace wa bayanin manzon Allah wajen fahimta alƙur'ani sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk yadda kake zaton al'amarin alƙur'ani in ka je gaban annabi sai ka ga abin ya ɗauki wani salo daban to wannan salo da ya ɗauka a wurin annabi shine ma'anar ta gaskiya abin da kai ka fahimta ba shine daidai ba ina fata an gane sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama saboda haka kyautatawa kenan قال يا رسول الله متى الساعة sai kuma yace ya manzon Allah to tashin duniya yaushe ce za ta faru qala sai yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il ai wanda ake tambayar bai fi mai tambayar sani ba ma'ana ni da kake tambaya ban fi ka sani ba walakin sa uhaddithuka an ashratiha sai dai zan baka labari game da alamomin tashin alkiyama din idza waladatil amatu rabbaha idan har lokaci ya kai baiwa ta haifi ubangidanta rabbaha idan har ta haifi ubangidanta fa za ka min ashratu sa'a to wannan na daga cikin na daga cikin ba shine kadai ba na daga cikin eh min ashratiha to wannan na daga cikin alamomin ita tashin duniya din wa idza kanat al-uratu al-hufatu ru'usan nasi idan har aka samu al'uratu mutanen da a tarihin rayuwarsu matsiraita ne masu yawo ne babu takalma suka waye gari suka zama su ne shugabannin mutane domin a yadda tarihin duniya ya bayyana da kuma yadda aka gani shine duk inda ka ga masu sarauta to 'ya'yan masu sarauta ne haka abin yake tafiya tun farko vicious cycle ne haka yake ta juyawa sarki ɗan sarki jikan sarki tattaɓa kunnen sarki ina fata an gane to amma in har yanayi ya kai kaga 'ya'yan talakawa sun fara koma suna zama shugabanni to alama ce ta tashin alkiyama na daga cikin hanyoyin faruwar wannan shi ne da sarakuna ba sa aurar da 'ya'yansu ga talakawa ko 'ya'yan talakawa yanzu ku har nemo ɗan talaka ake in ya samu kuɗi a auri 'yan sarki a naɗa mishi sarauta ƙarfi da yaji saboda a bashi 'yan sarki ya aura ranar da wannan ɗa ta sarki ta haihu ɗan jikan wa za a ce a jikan talakan dai ai uban shi zai bi uban shi talaka ne ai ana nan wata ran sai ka bi shi kenan sai a ɗaure mashi gindi sai ya zama gwamna this is a true scenario haka yake faruwa fa yana faruwa eh sai a ɗaure mai gindi daga fada saboda shi yar gidan ce ta haife shi sai a tsaye da shi takarar gwamna a siyasance in ya ci asali ɗan waye ɗan talaka ne wato abubuwan da suke faruwa din baka isa ka hana su su faru ba saboda tsari ne kaddara ce hukunci ne na Allah sai ya faru domin Allah ya tabbatar da gaskiyar fassarar manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ka binciki duk waɗanda suke shugabanci ka ga cewa 'ya'yan waye shugaba dai kabiri na yanzu da kan shi yake cewa i had no shoes i had no bag ina fata an gane kamun kifi suke yi kifin ma da ruwa ya abin nan ruwa kare mishi fetur ya kashe shi mushen kifi suke kama suna ci sana'a gidansu kenan amma yanzu shine ra'isun nasi haka haka kai ta kai ta accounting tun daga sama har ƙasa har ko ina haka zaka gani alama ce ta tashin alkiyama ba yadda zaka iya lokacin da Allah ya aiko annabi Isa aiko annabi Isa ita kanta alama ce ta tashin duniya wa innahu la ilmun lisaati zuwan annabi Isa sanar da mutane ne cewa duniya ta kusa tashi tsagewar da wata yayi iqtarabati sa'atu wanshakkal kamar wata ne ya tsage ɗaya rabin yana sama ɗaya kuma ya sauka kan dutsen nan da yanzu aka yi vila a makka jabalu aboko aisin inda gidan sarki yake a makka ga ɓallin suna ganin live ga shi nan ga rabin kuma a sama yalla ya ce duniya ce ta kusa tashi haka ya faru ba yadda za a yi duk yadda ko da mugun abu ne sai ya faru don ya tabbatar da gaskiyar maganar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam annabi bai taɓa magana ta yi bouncing ba ta ɓaci ta lalace a sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam na'am wa idza tatawala ri'a'ul bahmi fil bunyan idan kuma masu kiwon dabbobi suka koma suna gasar tsawaita gine-gine فذاك من أشراطها wannan ma na daga cikin alamomin tashin duniya sai ya ce fi hamsin waɗannan wannan mas'ala mas'alar yaushe duniya za ta tashi fi hamsin ɗaya ce cikin mas'aloli biyar la ya alamuhunna illallah ba wanda ya san su sai Allah sun matala sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan sai manzon Allah ya karanto aya don ya ƙara ɗaure maganar shi kaji har manzon Allah hujja ike in yi magana kowaye kai in kai magana ka tattali hujja in ba haka magana ka bata da wani dalili ba ba dalilin da zai sa aka ba gashi wannan wahayin ake mishi kowa san gaskiya yake faɗi amma da ya ce wannan mas'alar ɗaya ce cikin biyar ba wanda ya san su sai Allah sai ya jawo aya ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a Allah shine kadai yake da masaniya game da tashin duniya wal yunazzilul ghaiz shi kadai ke saukar da ruwa kuma shi kaɗai ya san san da zai saukar inda zai saukar abin da ruwan zai sauka tare da shi na albarka ko jarabawa ko amfani duk waɗannan statistical data keke da keken bayanan ruwan saman nan in ya sauka me da me za a amfana shine ake magana ma'ana don mutane sun ce to ai yanzu scientist suna iya ainihin gano cewa za a yi ruwa a wuri kaza a wuri kaza a wuri kaza wannan yana iya faruwa yana iya faruwa kuma wannan ba shi daga cikin abin da ake magana na gaibu ma'ana keke da keken bayanan game da ruwa ba wanda ya san su sai Allah hadarin na iya tasowa kuma ruwan ya ya fasa hadarin na iya tasowa ruwan ana ganin shi zai zo kaɗan ne ya zo da yawa zai iya tasowa a gan shi zai zo da yawa ya zo kaɗan ina fata an gane to duk waɗannan keke da keken bayanai Allah kaɗai ya san su wa ya'lamu ma fil arham Allah kaɗai ya san abin da ke cikin mahaifa anan a lokacin da maniyi ya zuba daga azzakarin namiji ko daga jikin namiji zuwa mahaifa ba wanda ya san menene ya zuba ɗa ne ya zuba namiji ko kuwa ya mace ce tagwaye ne ko kuwa duk irin ƙididdigan likita ba zai iya ganowa ba sai lokacin da Allah ya gama sauwarawa ya gama halittawa sannan ne sai likita ya ce ya gano namiji ne ya gano mace amma abin da ake nufi abin da ya sauka cikin mahaifa ba wanda ya san shi sai Allah shin zai zama ɗama ko kuwa ba zai zama ba zai wargaje ne zube kawai ba wanda ya san wannan sai Allah wa ma tadri nafsun ma za ta gada babu ran da ya san abin da zai aikata gobe ba wanda ya san duk ka gama tsare-tsaren ka kaf sai zama lokacin da zaka zartar da waɗannan tsare-tsaren kana kabari ba da jima wannan banan cikin mutane da ke halarta wuraren karatuttukan mu na bukhari ya je asibiti bai da wata dattijuwa ce in na shifa ta nemi shi faɗa nasiha yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza shikenan ya baro ta rasu da daddare shi kuma aka waye gari shi ma da za su ba ya rasu sai zan ga kabarin shi ga kabarinta ma'ana ita tana ganin yanzu tunda ba ta da lafiya ta tsufa za ta mutu bari ta mai nasiha shi ne zai zauna to amma tare aka sa su aka rufe su shi ne ba wanda ya san waɗannan abubuwa sai Allah maɗaukakin sarki ina fata an gane wa ma tadri nafsin ma za ta kasibu gada babu ran da ya san abin da zai aikata kashe gari wa ma tadri nafsin bi ayyi ardin tamut babu wani rai da ya san kasar da zai mutu duk ka gama kauce kaucen ka kaf sai inda Allah ya nufi ka mutu nan ne zaka mutu sai da ya zo cikin sunna za mu zo mu samu babu laifi ka yi addu'a akan Allah ya ɗauki ranka a ɗayan haramai guda uku ba laifi ka ce Allah ka ɗauki raina a makka wannan addu'a mai kyau ce Allah ka ɗauki raina a Madina, Allah ka ɗauki raina a birnin Kudus, wannan daidai ne. Har annabawa sun yi burin wannan, har manya-manyan salihai irin su Umar da sauransu duk sun yi buri. To babu laifi, domin daraja ce ɗaukaka ce ka mutu a harami a rufe ka a harami. Na fata an gane. Inna Allah alimun lallai Allah masani ne khabirin kuma mai bada labari ne ga duk abubuwan da 'yan adam ba su sani ba. waɗannan wannan ita ce aya ta ainihin wato 34 cikin suratul luqman qala mai ba da labari abu huraira yace summa adbara rajul wannan mutum da yazo ya tambaye nan sai juya ya tafiye shi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah yace ruddu alayya rajula ku dawo min da mutumin nan fa akhadhu yarudduhu sai suka kama hanya domin su dawo da shi falam yarau shay'an sai ba su ga komai ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله يتي هذا جبريل أي دا ما وانا جبريل جاء ليعلم الناس دينه يازو ني دنيا سند da mutane addinin su da wannan ne malamai suka ce to kaga addini kenan imani musulunci sannan kyautatawa waɗannan abubuwan gaba ɗayan su sai ka haɗa su sannan za a ce ainihin ka haɗa addini baki ɗaya Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisin ya yi kusan kama da hadisin da ainihin muka tattauna a baya inda kuma ta ba hadisin sayyid na umar shi yasa matsalolin duk da muka tattauna a ciki babu wata matsala wadda take ainihin wato bakuwa a ciki insha Allah ta'ala sai dan abin da ba a rasa ba cewa shi ma wannan hadisin muttafaqun alaihi ne ma'ana a waɗannan zamunna da aka riga aka rubuta hadisai kaf to duk hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito shi to ya samu mafi ɗaukakar daraja kenan in dai har hadisi ya zo cikin bukhari da muslim aka ce muttafaqun alaihi to yana daga cikin hadisan da suka samu madaukakiyar daraja ba wani hadisi da zai fi su daraja sai dai wanda a ce ya zo a cikin bukhari da muslim ya samu wasu siffofi waɗanda su kuma ba samu ba domin ko su hadisan bukhari da muslim din isu isu din darajar su kuma wasu suna fifita wasu ina fata an gane dangane da malaman da suka fitar da shi banda al-Imam al-Bukhari da Muslim kaga dai al-Imam ainihin wato Ahmad ya fitar da wannan hadisi Ibn Khuzaima da ainihin wato Ibn Hibban duk sun fitar da ainihin wannan hadisi wato Ibn Khuzaima da ainihin al-Imam Abu Nu'aym duk sun fitar da wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'an nan sai wasu 'yan matsaloli waɗanda ba a rasawa a cikin hadisin wanda ainihin a sheikh muhammad ali adam ya ɗan tattauna wadda a zahiri a baya bai ainihin hasashi matsalar ba ita matsala dangane da abubuwan da suka shafi ilmin gaibu ya ɗan tattauna ta ce sun ma'alam anna akhadha al-ujra wal ju'l wa i'ta'uha ala idda'i ilm al-ghaib aw dhannihi la yajuzu bil ijma' ala ma hakahu abu umar ibn abd al-barr intaha duk wani da zai maka da'awar ilimin gaibu ya ce za ka mutu a rana kaza ko tauraruwarka na haske ko kuma ya ga kujerarka tana rawa duk waɗannan abubuwa ne na ilimin gaibu haramun ne kai ka je a yi maka irin wannan haramun ne kai kuma ka karɓi kuɗin mutane domin ka ci akan ire-iren waɗannan abubuwan Allah ya kiyaye قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله إمام مسلم يساك كاوان إسنادي نوانا حديثي أما وانا يا ساموش دقى محمد بن عبد الله بن نمير واتو الحمداني abu abdurrahman al-kufi babban malami ne da malamai suka ce siqatun hafizun fadilun amintaccen mutum ne babban mahaddaci sannan mai maɗaukakiyar daraja duk wanda ka ji sun siffanta shi da haka in ka zo hadisin shi sai ka ce sahihun kenan hadisin shi sahihi na fata an gane shi ko ya karɓo daga malamin shi mai suna malam muhammad dan bishar ainihin wato al-firasa ibn al-muhtar al-hafiz al-abdi shi ma siqatun hafidun to wannan isnadin sai imam muslim sai ya ce bi hadhal isnadi mislahu to ina son ku gane duk da a baya mun yabi imam muslim cewa yana da keke da keke wajen tantance lafuzza ko amma kuma muslim so da dama ku kiyaye ba duka ba so da dama da muslim da nahau baya bambance su yawwa wanda asali a harshen lugar arabiya da kuma a ilimin malaman hadisi suna bambancewa sai a ce wannan da wannan irinsu ɗaya wannan da wannan kamar su ɗaya to kaga iri ɗaya ya sha bamban da kwatankwaci ko kama to lokacin imam muslim yakan ɗauki abin da yake irinsu ɗaya sai ce nahau wani lokacin abin da kama suka yi sai ce mislu to ka kiyaye wannan game da ainihin littafin shi gaira an na fi riwayatihi ya ce ko da ike sun yi iri ɗaya sai dai kuma a cikin wannan riwaya ta ainihin malam muhammad dan abdullahi dan numair idza waladatil amatu ba'alaha haka yazo madadin rabbaha a waccan riwaya ta ibnu abi shayba rabbaha anan fa ba'alaha ya'ani sarariya wato in har ku yanzu suka fara haihuwar mazajensu ma'anar ba'alu a nan miji amma me ake nufi da miji shine wanda ya saɗaka da ita ɗa ne ko ba ɗa ba ɗa ne to in ta haifi ɗa shi ɗan ne zai zama ɗa to idan ya zama ɗa ya zama ya zama ba'alinta wato kamar matsayin wanda ya sadu da ita shi ma koma ya zama ɗa ina fata an gano قال حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن أمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة يتي وترانا من زن الله يتي بسحبي سلوني كتنبيني فهابوا أن يسألوه سيسك جقر جني سي أبو يمس نوي سك جقورا ستنبيش أبو يسأنا eh sahabu sai suka ji kwarjinin shi suka ji tsoron shi abin da yasa saboda sun san ya hana su tambaya ya hana su tambaya yace yawan tambaya shi ya hallaka waɗanda suka gabata har Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tudda lakum tasu'uku ya ku mu'mine ka ku rinka tambayar abubuwan da in aka bayyana muku su sai su bata muku rai wato idan mutane suka shiga sabon addini to za ka ji suna yawan tambayoyin matsalolinsu na da to waɗannan matsalolin na da kuma aka ɗauko su aka gwada su a hasken addini ba za su yi kyau ba haka a yau mutane suka fahimci sunna sai zai suna tambayoyin abubuwan rayuwarsu na da na ga da waɗannan abubuwan da rayuwarsu ta sunna a yanzu da fatoyin sunna za a ji waɗannan abubuwa sun yi muni a ƙarƙashin haka ku kiyaye asali addini ba tambaya ya hana ba amma mace ce ka aure ta tun yau shekara talatin da suka wuce kuna zaune zaman lafiya a yanzu kun zo kun fahimci addini sai ka zo ka ce ala gafata malam to yanzu da yake na fahimci sunna ina matsayin aure na da wance ga kaza ga kaza ga kaza ire-iren waɗannan tambayoyin na ƙwaƙwa waɗanda in aka ɗauko maka ansa su a bisa hasken addini za su ɓata maka rai su aka hana don haka kada mutane su fahimci addinin musulunci ya hana tambaya ne a'a tambayoyi ne da in kuka yi su aka zo aka binciko aka faɗa muku za su taya muku da hankali saboda wata rana ne wani ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullahi man abi ya manzan Allah waye babana sai manzan Allah ya ce abuka hubafa hubafa ne babanka sai abin ya mishi nauyi to matsala ce ta faru a shi ma'ana dan dan dan dan dan bayan fatiha ne ma'ana kafin ka ka- dan ta gaban hadari ne dan iska kenan to amma shi wanda uwar shi ta nuna mai cewa shi ne uban shi yana ganin shi ne uban shi sai ya tambaya waye ubana to yanzu wannan tambayar kai ta dace ka yi ta waye ka tashi ka san shi ne ubanka shi ne ubanka to sai ka zo kana cewa kuma waye ubanka to shi annabi tun da wahayi ake mai ya san abubuwa keke da keke sai ya ce to wane ne ubanka to kuma sai hankalin shi ya tashi to shi ne Allah ya ce kar ku rinka tambayar abubuwan da in aka bayyana muku an fahimta jama'a misali mahaifinka gidan giya yake da shi shekara 60 da ta wuce da haka ya kuɗi ya arziki ya kwanta ya mutu aka raba muku gado sai ka zo kana tambaya ina hukuncin dukiyar da aka tara ta da kuɗin giya da hotel ya ka ce maka dukiyar haramun ce to sai kuma ka zo ka ce to ai ita muka gada to ya za ka yi shi da ya tara dukiyar shi ya tara haramun kai ne ka ci gado ka ci kai kai ba haram ka ci ba to amma kai yanzu ka zo kana tambayar asalin dukiyar ne asalin dukiyar haramun ce shi da wanda ya tara ta amma kai fa gado ka ci mutum da ya je sai da giya sai zai same ka kana sai da yadi sai ka siyar mishi da yadi kuma ka ci riba a cikin wannan siyar mishi da kai halal ka ci sai baka ci kuɗin giya ba to amma in aka zo in ya zo ya ce to ana gafarta malam ina hukuncin kuɗin da aka same su ta hanyar giya me amsa haram to ire-iren waɗannan tambayoyi waɗanda in ka tumbuko su za su rikita maka al'amari su aka hana su ma an hana su ne saboda Allah ya ce in tas'alu anha wa in tas'alu anha hina ينزل القرآن تبدأ لكم إن كوكا تنبأ لوكا تند قرآن كي سوكا ذا أبينا مكو تو إذن سني أكا هنا don karkace addinin musulunci ya hana wata tambaya don bai da ansa a'a musulunci yana da ansa ga duk tambayar da za ka yi amma kai ake jiyewa yanzu don girman Allah daga ran da ka gane cewa wannan mutum da ka tashi ka gani a matsayin shi ne mahaifinka duk gari an shaida aya ta sauka ta ce ba mahaifinka ba ne me za ka yi za ka kashe kanka ne ko za ka kashe uwarka ko za ka je ka kashe mutumin duk wanda kai ka ƙara rikitawa kanka al'amari ka ga ashe wannan tambayar ba ta da amfani kuma sanin ta ba shi da amfani domin abu ne da ba za ka iya canza shi ba ko an fahimta jama'a sai aka zo ana gorin indigenship kai ba ɗan kaza ba ne kai ba ɗan kaza ba ne sai ka je ka tambaya sai ba baka ta ce eh ga inda aka haife ka yanzu wannan amsar menene za ta watsake maka ba abin da za ta watsake maka don za ka koma ciki ne ta sake haihuwa ka a garin da kake so saboda haka jama'a ku kiyaye addinin musulunci addini ne wanda yake tafiya tare da psychology na mutane ka zauna lafiya ka ci gaba da yin musulunci kawai wani mutum ya zo ya ce wa annabi ya rasulallahi ina yin sadaka a jahiliya ina yanta bayi ina ciyar da talakawa ina biyayya iyaye yanzu gashi na musulunta waɗannan abubuwa da nake ina matsayinsu sai annabi ya ce aslamta alama aslafta min alkhairi duk waɗannan alherai suna nan an tabbatar maka da su yanzu da an mutumin kuma ya ce to amma fa su kuɗin da nake yin abubuwan ta hanyar caca da shan giya da kaza na same su fatawa za ta canza ko ba za ta canza ba to kawai shi kenan kullum ka rinka tsayawa akan abin da zai amfane ka ka tambaya amma abin da zai rikita maka al'amari in ka tambaya musulunci zai baka ansa amma kuma abin da ya biyo baya kai zaka lanzinta Allah ya kiyaye dan haka sai ainihin wato a cikin wannan hadisi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني من ذا الله يتي كتنبيني فهابوه أن يسألوه sai suka ga kwarjini shi ya cika musu ido sai suka ga kai abin da da an hana su tambaya yanzu a zo a ce musu su tambaya su tambaya an yaya dai faja'a rajulun ana cikin haka sai ga wani mutum ya zo fajalasa inda rukubataihi sai ya zauna a wurin gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama faqala ya rasulullah mutum ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mal islamu menene musulunci qala sai ya ce an tushrika billah Allah tushrik ko la tushriku billahi shay'a musulunci shine kar kai shirka da komai kun ga yadda hadisai suke fassara junansu wani hadisi zai ce maka musulunci shine ka faɗi la ilaha illallah wani hadisi zai ce maka musulunci shine ka shaida la ilaha illallah ga wannan hadisi yana cewa musulunci shine kada kai shirka waɗannan abubuwan gaba ɗaya sai ka haɗa su ne ma'anar take fita amma kowane ɗaya yana zama lazimin ɗaya ne kaga dai in ka faɗi la ilaha illallah mu musulmi wajibi mu ɗauke ka musulmi in ya zama zuciyarka ba da gaske ba ne oho in ka je wurin Allah Allah zai bincike ka akan kai munafiki ne ka faɗa da baki amma zuciyarka ba haka ba amma a nan duniya taimaka amfani shine ta zaunar da kai lafiya da musulmi don haka shaidawa ma'ana ƙudurcewa a zuci to sa'an nan idan ka faɗa kuma ka shaida to karka warware menene warwarewa ita ce shirka to duk mutumin da ya faɗi kalmar la ilaha illallah zuciyar shi ta ƙudurce kuma gaɓoɓin shi da bakin shi da zuciyar shi ba su yi shirka ba wannan shine musulmi a wurin Allah shine musulmi a wurin jama'a kuma shine musulmi har zuwa ranar alkiyama amma mutumin da ya faɗi kalmar la ilaha illallah da baki amma da zuciya na mai kafirce mata to wannan mutumi musulmi ne a wurin mutane amma a wurin Allah fa ba musulmi bane domin shi Allah ya san abin da ke cikin zuci ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur ido da ke harara ko na ha'inci Allah na sane da shi balle abin da ke boye cikin zukata to amma ranar kiyama fa la ilaha illallah ba za ta amfane shi ba domin Allah zai hukunci da abin da ke zuci ne an fahimta jama'a saboda haka kaji musulunci shine kada ka hada Allah da komai وتقيم الصلاة كتيد صلى وتؤتي الزكاة كباب زكاة وتصوم رمضان كأذنت رمضان من شرح دوة أن أبو بكر ما يدمك فدي أبايا قال صدقت سيتي والنبي جسكيا كفنا قال يا رسول الله سيمت من يا من زن الله ما الإيمان منين الإيمان in ba ku manta ba mun yi bayanin wannan wurin a can baya a can cikin hadisin Umar mutumin nan cewa yake ya Muhammad a nan kuma yana cewa ya rasulallah malamai suka ce ya muhammad shine asalin riwayar ya rasulallah tasarrufi ne na masu ainihin riwaya ma'ana riwaya ce da ma'ana wanda ta halatta da sharaɗi biyu sharaɗin farko duk wanda ya karɓo hadisi ya isar da shi a yadda ya iso sai in na farko ya ƙware da sanin kalmomin larabci wannan tana wakiltar wannan sai in ya san wannan na biyu sai in ya goge da kalmomin annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba da irin kalmomin da annabi ke amfani da su misali yanzu babu shakka ya muhammad shine ya rasulallah babu shakka akan haka misali da hausa duk inda ka ji dan juma in ka ce mashi jume shi din ne dai to amma akwai wani wanda za ka je ɗan juma sunan shi na rana amma kuma sunan yankan shi fa lukuman to in ka je gaba ka je wani mai suna ɗan juma za ka iya ce mishi lukuman yawwa to kaga sai ka ƙware akan cewa ma'anar ɗan juma da ɗan jummai da jume da makamantansu suna ɗaukar ma'ana ɗaya amma ɗan juma ba ta bayuwa zuwa ga lukuman ko ibrahim ko ahmad ko bukar jama'a mun fahimta to in malami ya kai wannan matsayin game da sanin harshen larabci kalmomi da ke wakiltar junansu to aka ce ya halatta riwaya da ma'ana amma shi ma banda wajen lafazin addu'a ko zikiri lafazin addu'a ko zikiri shi wannan yana da kuncin da in ka ɗauki wata kalma kasa a madadin wata to abin yana iya lalacewa amma wajen ba da labari a ce wane ya zo da farar hula to kai kuma za ka iya zuwa kai an ce maka ya zo da farar hula za ka iya zuwa ka ce ya zo da fala- farar tagiya ya yi daidai ko kuma ma an ka zo ka ce ya zo da farar dara in har ta tabbata farar dara ce a can aka yi ta'abiri da cewa farar hula duk ya halatta amma kaga sai ka yi masterin harshen hausa sai kana da command sai ka kware yadda eh, ba ba kame kame bane ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to wannan mutum ya ce ya rasulullahi mal imanu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene imani qala sai ya ce an tu'mina billah imani shine ka yarda da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kitabihi ka yarda da littafin Allah wa liqa'ihi ka yarda da cewa zaka haɗu da Allah Allahu akbar a karatun da ya gabata mun tsaya mun jaddada ayoyi da hadisai akan wannan yadda da za ka haɗu da Allah shi yake da tasiri game da maganganun da kake a nan duniya da ayyukanka in ka yadda za ka haɗu da Allah duk abin da za ka faɗa za ka rinƙai kana lura duk abin da kake aikata za ka rinƙai kana lura shi yasa za ku ji hadisai da yawa in suka zo sai su ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda yadda da Allah da ranar lahira in dai ka yadda akwai ranar lahira ka yadda akwai Allah to kai kaza ko kar kai kaza saboda ka san cewa duk wannan rayuwar gaba ɗaya ana yin ta ne akwai lokacin da za a tsai da kai a bincike ka sai na ali ya ce wa kullu bin unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahamulu yace duk ɗan da mace ta haifa komai daɗewar shi ka sa ido wata ran ba gan shi an ɗauko shi akan makara ka kwantar da hankalinka duk tsawon ran shi shekara ɗari shekara ɗari biyu ko nawa zai yi ya gama amma wata ran za a ganshi akan makara za a tafi gidan gaskiya ina fata an gane Allahu akbar ka yadda da saduwa da Allah wa rusulihi ka yadda da manzannin Allah wa tu'mina bil ba'si ka yadda da tayar da matattu wa tu'mina bil qadari kullihi ka yadda da kaddara dukkanta gaba daya mai kyau da mara kyau mai daɗi da mara daɗi duk abin da kaga ya faru kasancewa Allah shi ya tsara abin shi ya kawo shi kuma ya san zai faru kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ne don ya jarabce ka haka ya ce wa nablukum bil khairi wa sharri fitna duk abin da kaga ya same ka jarabawa ce shi yasa za ka ga ikon Allah duk wata jarabawa da za ta same ka kowaye kai ta samu wani annabi akwai annabin da Allah ya jarabce shi da kafirin uba dubi Ibrahim akwai annabin da Allah ya jarabce shi da kafirin ɗa dubinuhu akwai annabin da Allah ya jarabce shi da kafirin kafiran mata dubinutu da nuh akwai saliha waliyar Allah da Allah ya jarabce ta da kafirin miji ita ce asiya matar fir'auna haka kowaye kai akwai annabin da da Allah ya tashi jarabtar shi cuta isa mishi shekara goma sha bakwai baya iya motsa kafar shi annabi ayyuba haka kowane ne kai sai Allah ya jarabce ka da wani abu amma yana son ya gwada karfin imanin ka ne ina fata an gane dubi bawan Allah annabin Allah annabi yaqub mutumin da yake annabi dan annabi jikar annabi amma ‘ya'ya goma ga sunan suka tasa shi gaba saboda kukan takaici sai da ya makance ya makance da sai su ji tausayin shi sai suka koma tana suna cewa tafta'u tadhkuru yusuf hatta takuna haraban aw takuna min alhaliki har yanzu kana nan wai kana ta kuka kana ta tunanin yusuf har sai ka makance gaba daya ko kuma sai ka mutu amma me yace inna ma ashku basi wa huzni ila Allah yace bacin raina da damuwa ta ina kai kuka ne ga Allah ba gare ku ba wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun Allah ya sanar da ni abin da baku sani ma'ana ni na san ƙarya kuke Yusuf bai mutu ba dan haka duk da ya gama wannan magana sai ya ce ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf ku je ku nemo Yusuf wala ta'asu min rauhillah kar ku da tsammani daga rahama Allah إنه لا يأس من روح الله إلا القوم كافرون kafirai su ne suke ɗebe tsammani daga rahama Allah saboda haka jama'a kun ji kowaye kai ka saurari jarabawa kuma ka ji jarabawar ba za ta zo maka fa yadda kake tunani ba za ta zo ne yadda sai ta nemi ta squeezing ɗinka ta mutsutsuka ka shi yasa sai ka ji arna suna cewa god why god why me god why at this time god kai arna ya yi asara wai allah yake tambaya wai allah dan me yanzu dan me ni ni kadai arne kenan arna ba ku da allah allahu akbar alhamdulillah alladhi hadana lil islam Ƙala sai ainihin mutumin da ya ji jawabin manzon Allah sai ce sadakta gaskiya ka faɗi qala ya rasulullah mal ihsan sai ainihin ya ce ya manzon Allah to menene kyautatawa Ƙala sai ya ce an takhsha Allah ka ji tsoron Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin shi fa innaka illa takun tarahu fa innahu yaraka domin kai da ka zan baka ganin shi to shi yana ganin ka mun bayyana cewa wannan na daga cikin dalilai da ke tabbatar da ba a ganin Allah a nan duniya hadisi kuma ya zo karar za mu zo mu karanta shi cikin wannan littafi mai albarka sahihu muslim annabi ya ce fa innakum la tarawna rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangijinku ba har sai kun mutu duk wanda ya ce ya ga Allah ko yana ganin Allah to shedan ya gama kai shi ya baro shi ne kaf ya gama lalacewa ba a ganin Allah a nan duniya a ranar lahira kowa zai ga Allah da gwargwadon imanin shi ga Allah mumine za su ga Allah munafukai za su ga Allah amma haƙiƙa ne gani na tashin hankali mumine su ne za su ga Allah gani na gaskiya wanda gani na yarda wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira wasu fuskoki a wannan rana suna cikin nabara suna cikin annashuwa da annuri saboda za su ga Allah na fata an gani ahlus sunna kaf sun yadda akan cewa ba a ganin Allah a nan duniya amma za a ga Allah a lahira kuma muminai su ne za su wa Allah kyakkyawan gani mai littafin bab'ul amali ya ce yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin وتشبيه وضرب من مثال فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسران أهل الاعتزال yace muminai za su ga Allah a ranar alkiyama amma a yanzu muminai ba za su iya karar da ga yadda Allah yake ba muminai za su ga Allah yace ya ku mu'tazilawa da kuka ce ba za a ga Allah ba ko kuka yi asara ku ne ba za ku ga Allah ba ganin Allah gaskiya ne za a gan shi a kiyama Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To tambaya ta tambaya kala sai ya ce sadakta ka yi gaskiya kala ya Rasulallah mata ta komu sa'a ya ce ya manzan Allah yaushe duniya za ta tashi kala sai ya ce mal mas'ulu an bi a'lama min sa'il wanda ake wa tambayar bai fi wanda ke tambayar sani ba wa sa'uhaddithuka an ashratiha amma zan baka labarin alamomin tashin kiyama din idza ra'aita al-mar'ata talidu rabbaha in har ka ga mace tana haihuwar ubangijinta ma'ana mai gidanta ɗaki nan fa za ka min ashratiha wannan na daga cikin alamomin tashin duniya wa idza ra'aita al-hufat al-urata as-summa al-buku idan ka ga talakawa waɗanda ke yawo ba takalmi waɗanda suke da tsiraici waɗanda suke ainihin wato kurame kuma bebaye ma'ana waɗanda zamani ya kai ba a jin maganarsu ba sa cewa komai kuma ba sa jin labarin komai su ne waɗanda gaba ɗaya an yanke su daga communication na duniya ku dubi mutumin da yake daji in ba yanzu da kansu ya fara wayewa ba ba ba ba ka ganin su tare da komai amma yanzu ne da aka tafi ka je ka samu bafulatani ko bagwalbare yana cikin daji raƙuma ko shanu yana da waya wani har yana da janareta a dukka ba za a yi amma asalin mutanen za ka ga ba su san kowa ba kowa bai san su ba ba sa communicating da kowa kowa ba shine asummu albukmu ma'ana ba su jin kowa kowa ba ya jin su in suka wayi gari suka zama mulukal ardi shine makon da ya wuce nake gaya muku ku je ku karanta the obesity of hope ma'ana tarihin obama ne za ka ga kakannin shi da iyayen shi inda suka taso ba wai kakanni na nesa ba fa waɗanda suka haifi iyayen shi da suka haife shi kai tsaye ba gansu cikin bukka da talauci da yagaggiyar riga ga nan hotuna birjik an kakkawo amma ya wayi gari yau ya zama shine sarki ko shugaban akawa daula ala za'adul alam ina fata an gane fa zaka min ashrafiha to wannan na daga cikin alamomin tashin alkiyama wa idza ra'aita ru'a al-bahmi haka kuma in ka ga masu kiwon dabbobi ya tafawaluna fil bunyani suna gasar tsawaita gine-gine fa zaka min ashrafiha wannan na daga cikin sannan sai karanta inna allaha indahu ilmu sa'a la yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha alimun khabir ayan nan mun karanta ta mun fassara ta qala sai ainihin mutumin mai riwaya abu hurairah yake ثم قام الرجل sannan sai mutumin ya yake فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي من ذا الله يقول كداو من دشي فالتمس aka neme shi falam yajiduhu ba a same shi ba wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace hada jibril arada an ta'allama jibril ne ya so ku samu ilimi id lam tas'alu da aka ba ku damar ku tambaya ba ku tambaya ba da ya so ku samu ilimi shi ko ne tambaya a madadin ku da wannan ne makaranta a makon da ya gabata cewa tambaya ma ana kiranta ainihin ilimi na fata an gani Allah madaukakin sarki ya ce maka wannan hadisi duk abin da muka faɗi a baya akan sauran ruwayoyin shine dai akan wannan babu bayanin salawatin lati hiya ahadu arkanil islam babin da ke bayanin sallolin da suke sune ɗaya daga cikin rukunan musulunci wato ba kowace sallah ce kaga ana yi rukuni daga rukunan musulunci ba sallolin yadda ka gansu suna da bambancin hukunce hukunce to musulunci yana da rukunai to daga cikin rukunan musulunci akwai sallah to wata sallah don karka je ka buge kana ta ba da muhimmancin sallolin dare da sallar tahajjud amma ba ka ba da muhimmancin sallah a zahar la'asar magariba isha da sallah asuba in ka mutu sai a tuhumce ka ba ka yi sallah suka ce ta yi sallah ta ce a sallar da ake nufi ita ce rukunin musulunci ba kai ba ina fata an gane ɗalibi ne ya rubuta mock latti amma bai rubuta wayek ba sai ka ji sunanta tun daga mock mock ne ma'ana wai kamar shugabantaka ce izgilanci ma ake wa jam ko waye ko wane ne ba a zo kanta ba tukun sai ko ma aikin shi aikin da ya rubuta mock shi ke saboda haka ka kiyaye a nan imamu musulun na son ya bayyana maka sallolin da suke su ne ake kafa wa Allah hujja akan cewa an yi musulunci musulunci ya gini kan wasu rukunai to daga cikin rukunan akwai sallah to salloli kuma suna da yawa to wacce sallah ce za ka yi ta a ce kayi ɗaya daga cikin rukunan musulunci sai ma musulun ya ce haddasana qutaybah ibn sa'id ibn jamil ibn tarif ibn abdullah as-saqafi babban malami ne wannan al-imam qutaybah ibn sa'id waɗannan na daga cikin malaman da nake muku misalai a kansu jama'a malamai ne suka sadaukar da rayuwarsu suka zauna ɗaliban ilimi suka taɓarkowa daga ɓangarori na duniya in ka karanta tarihin wannan cikin tahazibul tahazib ko tahazibul kamal ko sayar alamun nubala za ka ga duk manyan malaman hadisi kaf da kake jin labarin su almajiran shi ina fata an gani kana karanta turmi za ka ji haddasa na kuto da ibn sa'idi ibn maja haddasana qutaybah ibn sa'id duka su bukhari duk sun yi karatu a hannun shi to imamu muslim yace malami na mai suna qutaybah dan sa'id dan jamil dan talib dan abdullahi as-saqafi ya ba ni hadisin da ya samu an malik ibn anas daga malamin shi malik dan anas shi ma qur'a alaihi shi kuwa imamu malik wannan hadisi an sa wato wannan malamin na ya samu shi daga malik ne cikin hadisan da aka karanta imamu malik ya fassara ku kiyaye ma'ana malamin na ya fito da ɗan sa'id ba shi ne ya buɗe littafin ku kiyaye ya ja baki ba wani ɗalibin ne aka sa yana jan baki malik yana fassarawa malami na yana ɗaya daga cikin almajirai masu saurare to a tsarin ilimi idan ya je ba zai ce haddasani malikun ba ba zai ce qara'atu ala malikin ba sai ce qira'a ala malikin wa ana asma an jawa maliku baki yayi fassara ni ina saurare malaman hadisi da yawa a yanzu in ka tafi kasar Saudi Arabia Masar da makamantar su ta wannan hanyar suke karantar da hadisi amma akwai nadiran wannan malamin namu shi kan har yau shi kadai yake komai nashi malam Muhammad Ali Adam shi yake jan baki shi yake fassarawa shi yake bayani kwatankwacin yadda ka ga ina yi amma in ka tafi manya-manyan malamai da dama su kuma za a ga sun ɗauki ɗaya hanyar ne wani na jan baki su suna fassarawa to idan malamin ka ke jan baki ya fassara in ka je sai ka ce haddasani in kai da shi ne idan jama'a da yawa sai ka ce haddasana idan ko wani ne ya ja baki malam ya fassara sai ka saurara in ka je sai ka ce qur'a alaihi wa ana asma an karanta ni ina saurare idan kai ne ka karanta malam ya fassara sai ka ce qara'atu ala malikin na karanta maliku ya man fassara shi ne a nan shi malam ainihin ƙasobatu ɗan sa'idu yake cewa an malikin ya karɓo wannan hadisin daga malik shi ma ƙuri'a alaihi a cikin hadisan da aka karanta imamu maliku ya fassara don su almajiran imam maliku sani da cewa ba almajirai ne irin waɗanda muke kira alkatafi ba wato ɗan ɗan makaranta allo ko ɗan islamiyya duk almajiran na imam malik su kansu malamai ne saboda haka kowa liman kansu ne zai iya jan baki ya fassara imam shafi ina ka ga da yaje shi dare ɗaya biya haddace muwaddar to kaga kake ga an ce almajirai ka ɗauka irin waɗannan masu yawo ko ɗan ƙango ko ɗan dago dago a'a wani ya harare ka duk karatun da ke jikin ka masu ya ne miyan motsu ba ta an gane an abi suhailin shi ko imam malik ya karɓi wannan hadisi ne daga abu suhail abu suhail din shi babban imamu malik ne kanin mahaifin imamu malik ne sunan shi nafi'u ibn malik ibn abi amir shi ko yace an abihi ya karbo daga baban shi to abu suhail din yace ya karbo daga baban shi ya karbo daga malik ibn abi amir kenan ma'ana ku ji yadda hadisin yake malik ya karbo hadisi daga kanin baban shi kanin baban maliku din kuma ya karbo daga nashi baban wato kakan maliku na haka wannan hadisin na cikin gida ne ke annahu sami'a talha ibn ubaidillah shi wannan mahaifin ainihin wato abu suhail wato kakan malik shi ma sunan shi malik ka kiyaye ma malik da ma ya ci sunan kakan shi shi ainihin ya ji talhatu dan ubaidillah talhatu dan ubaidillah babban sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam shahararren cikin su shine ya rawaito wannan domin guda biyu ne ko uku a cikin sahabbai shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wanda duk yake so ya ga dan aljanna da ya gama yi wa Allah duk abin da Allah ke so a duniyar nan ya saurara annabi yana yin shiru sai ga su ya kulle sai ce kun gan shi yace dan aljanna ne yake yawo a bayan kasa kuma duk abin da Allah yake so yi a duniyar nan ya gama min al-mu'minin ar-rijal min al-mu'minin ar-rijal sadaqu ma ahadu Allah alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir Allahu akbar kama baddalu tabdila kabira jama'a ko mota ce kai ka dubi motar nan ta ce motar nan ta gama min duk abin da nake so lalle Allah madaukakin sarki a bisa harshen annabin shi waɗannan sahabban sun gama morewa jama'a yasa kar ka sake ka shiga cikin masu taɓa waɗannan domin in shi'a na kafirta wannan mutumin kai tsaye la haula wala quwwata illa billah duk fitina ce ta siyasa fitina ce ta siyasa mutumin da Allah yake shi dan aljanna ne kai kuma kawai dai rikicin siyasa ya haɗa ka da su NPN da PRC ko NESO da NPC ko SGP da CPC ko wane ne wane ne kawai sai ka ce mishi kafin wallahi mas'ala ce babba waɗannan mutanen ku ji hadisi ne wannan sahihi ana zaune ne manzo Allah yake wanda duk ke son ya ga dan aljanna da ke yawo a doron duniya wanda ya gama wa Allah duk abin da yake so ya duba ana daga sai sai ba shi ya bulle sai ce kun gaishi akwai abin da wannan zai maka sai ka iya zagin shi ba ga ganin hafiz ibn abi balta laifi ne ya so ya rubuta gwamnatin musulunci ne amma tun da ya je yakin badar sai na umar zai tsaga takobi ya fara musu manzo Allah ya ce kyale su Allah ya yafe musu tun kafin su yi laifin an ce an yafe musu hari za a kai wa kafiran makka a cikin da yaki wanda bayan nan shi kenan daula ta kafu in kuma ba a haka ba lokacin to matsala ta samu musulmi sai rubuta takarda ya tona asirin musulunci ya aika wa kafirai damunar rana kaza da watan kaza wani ne kamandan yaki strategically ga ta inda za mu kulle muku na yi muku haka ne mutanen maka don ni kun san ɗan cira mini ba ɗan gida ba ne don ku tsare min dukiyata ya samu wata mace ba ta tafi ta kai wannan wasiƙa ta samu ke kitso ta saka a cikin kanta ta tafi ta tafi ce ne sai ga Allah aka Allah ya mishi wahayi aka kira jama'a nan da nan aka taru ina Aliyu yace ga mu ina wani eh kuje akwai wata mata ta kama hanya ta tafi maka akwai wasiƙa tare da ita a ji a dawo da wasiƙa security system na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama very strong a je a dawo da ita kawai shi ke ba wani kegila ba wani jiniya ba wani abin nan kawai Aliyu ya ce eh kawo wasiƙa take a dawo ta wasiƙa har Aliyu ya kyale ta sai ce ke annabi ya ce akwai wasiƙa ki ce ba wasiƙa zan ja kafa ki sai ta ce me za ki sai ta kwanto sai ta bayar aka za ka tara musulmi aka karanta wasiƙa ya gama tona wa musulunci asiri kaf duk wani ustazu da ya haddace wata aya ta kafirci da jahannama khalidan yana wuri umar sai zama yaushe za a ja aya sai zara fate yace ka bari kashe wannan munafiki in ga Allah yake da'a saboda shi ya ji yakin badar duk waɗanda suka ji yakin badar Allah ya yafe musu ya ce duk abin da za su wa Allah Allah ya yafe waɗannan su ne sahabbai fa mutanen an ce sahabbai suna ganin wasu ne kurkushantun malamai ne irin namu din nan wallahi yan aljanna ne fa yan aljanna fa jama'a ko a jirgin sama aka shiga kan wanda ya fito daga first class ya fita sheki balle kai kana nan duniya shi tun anan an ce yana aljanna ya kamata mu san sahabban nan jama'a shi yasa ibn al-qayyim yace ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu ولولا ما كان في الأرض مسلم yace waɗannan su ne sahabbai fa su ne ɗan ƙungiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ba dan su ba duk duniya ba ba a samu musulmi ba su suka kai musulunci gabas da yamma jama'a ba inda ba su je sun kai musulunci duk duniya babu wani yanki wanda ba kaburbukan sahabbai a yau nan ƙasar Afirka cike take da kaburbukan sahabbai Vatican fadar Paproma duk da ita kaburbukan sahabbai ne birjik sai suka je ba kasuwanci suka je ba sun je kai kalmar Allah ne waɗannan mutanen ne suka yi maka za ka buɗe baki ka zage su ba lokaci kafirai ne a daidai lokacin da kake ce musu kafirai kuma kana nan kana jin zafin wasu na ce muku kafirai kuma kana cewa a zo a haɗa kai what a controversial statement is that wanne irin cuta da warwara ne wannan ma'ana kana jin zafin ana ce muku kafirai kuma kai kana ce waɗancan kafirai kuma kana cewa a zo a haɗa kai ai duk wanda yake da'awar a zo a haɗa kai to ya kamata su kowa taka tsantsan da kalmomin shi Allah ya kyauta Talhatu dan Ubaidullahi kakan Imam Malik ya ji shi ya kula yana cewa ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama min ahli Najd wani mutum daga mutanen kasar Najad a nan Najad ta Iraki domin Najad kawai kamar yanzu ne kace tudun wada tudun wada akwai tudun wada a Kano akwai tudun wada a Zaria akwai tudun wada a Gusau akwai tudun wada a ko ina kusan za ka samu tudun wada to kawai aka ce Najad ana nufin tudu da a wannan lokacin aka ce Najad ana nufin Najad ta Iraki ba cikin kasar Hijaz take ba wato ba kasar da ake kira Makka da Madina ko Saudiya a yanzu ba wani mutum ne daga cikin mutanen ƙasar Najat ya zo fa'irin ra'asi wanda kanshi mutsu-mutsu yake wato kanshi ba bai da kanshi ba bai wanke kanshi ba haka kanshi a yamutse nasma'u da wiyya sautihi muna jin gunomin muryar shi wala nafqahu ma yaqulu amma ba ma fahimtar me yake faɗi saboda mutumin ƙauye ne tun daga nesa ya fara magana haka suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam in suka hange shi tun daga ne sai fara ya rasulallah ya rasulallah sai fara magana to sahabbai ana dai jin da magana yana yi amma me yake faɗi ba a fahimta hatta da namun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'alu an al-islam sai ga shi a shi yana tambaya ne game da musulunci amma da farko ba a san me yake cewa ba saboda tun daga nesa ya fara magana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzo Allah yake khamsu salawatin fil yawmi wal layla salloli biyar da ake yi tsakanin yini da dare su ne musulunci to yanzu ka bi sallolin da ake magana waɗanda su ne asalin rukunan musulunci ita ce sallah azhar la'asar su ake yi da rana sannan magariba insha ake yin su da daddare sannan asuba ita ma tana cikin sallar rana wato yini ne matukar alfijir ya fito to an shiga yini salloli uku a yini salloli biyu da daddare waɗannan sallolin su ne sallolin rukunan musulunci faƙala sai mutumin ya ce hal alayya gairu hinna akwai wasu salloli a kaina waɗanda suke dole ban da su ƙala la annabi ya ce a'a illa an tattawa'a sai dai in kai nafila amma dai salloli na dole su ke nan biyar wa siyamu shahar ramadan da kuma azumtar watan ramadan qala fa qala sai mutum yace hal alayya ghayruhu bayan watan ramadan akwai wani wata a kaina dole shine ma'ana alayya fa qala la illa an tatawwa sai annabi yace ba wani azumi kuma da yake dole sai dai nafila wa bakara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zakat manzon Allah ya bayyana mishi zakka fa qala sai yace hal alayya ghayruha banda wannan zakka akwai wata qala la sai yace a a illa an tatawwa sai dai fa in kai nafila qala mai bada labarin wannan ainihin hadisi talhatu dan ubaidillah yace fa adbara ar-rajul sai mutumin ya juya ya tafiya shi wa huwa yaqulu yana cewa wallahi la azidu ala hadha wala anqus wallahi ba zan ƙara akan wannan ba ba kuma zan rage ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake aslaha in sadaqa in har ya gaskata maganar da ya faɗi to ya dace ya samu aljanna shine qad aflaha almu'minuna mu'minai sun ainihin samu falahi falahi shine aljanna ma'ana abin da wannan yake nufi kenan in dai ka tsaye da waɗannan rukunai biyar amma ka jifa ba za ka ƙara nafila ba eh ba matsala amma kuma cikin su ba za ka rage komai ba to ka dan aka same ka ba kai sallah a zahar akan lokaci ba ko ba yi ta a jama'a ba to ka rage yawa saboda haka abin yana da complication yana da dan wahala amma ka duba za ka iya kowace sallah za ka yi ta akan lokaci a cikin jama'a da nutsuwarta da komai kakkara da komai don in ka rage komai to lissafi zai kare don za a ce ga aggregate ga wani lissafi da ake so ka kai sannan ka shiga aljanna to sai aka san cewa dan adam na da rauni a komai sai aka kawo nafila a komai sai da aka nafila har kalmar shahada kalmar shahada bayan ka faɗi yadda ka musulunta to za ka ci gaba da yin ta zikiri to nan ne za a yi ɗan ciccika maka abubuwan da ake samun tuntuɓe da matsaloli in ka je wancan lissafi ya ragu sai ka ga an ɗauko waɗancan abubuwa an kawo maka yasa ba ga in kana yin wani course sai a ce maka ga electives electives din nan sun suke ɗan jajjara yanayi ko kuma sa ba to in da za ka yi electives ba sai a ce maka to kar ka wuce kaza ai kar ka gaza kaza to ka ga in ka gaza to za ka shekara bakwai a jami'a kai shekara shida shi da wannan mutum ya ce ba zai rage ba ba zai ƙara ba amma annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce ba laifi in ne zai iya gaskata wannan abin shi kenan ya samu aljanna amma ina gaya maka ɗaukar fatawa wannan mutumin azima ce wato azima ita ce ka ɗauki abu mai wahala yawa don haka kai kar ka ɗauki wannan fatawar a babin shawara yawa ka ɗan rinka yin azumin nafila da sallolin nafila da zikirori na nafila da abubuwan sadakoki na nafilfili saboda in ka je aka ce tsaya can aka zo a gama lissafi sai aka ce to sai wanda yake da kaza zai shiga aljanna kai kuma lissafi ya karye maka da talatin to shi ne sai a ce to ina nafilfili sai a ce kaza ina kaza kaza to ana haɗa sai ka zo an ce shi kenan tafi da musamman waɗannan zamanin da abubuwa suka yawa lallai jama'a a yawaita nasila don in lissafi ya rikice kaga al'amura sun dawo sun gyaru Allah ya taimaka wannan hadisi jama'a hadisi ne mai inganci domin bukhari da muslim ma sun ruwaito shi abu dauda da nasa'i da imam malik sun ruwaito shi haka al-imam ahmad da al-imam darimi ibn khuzaima da abu nu'aymin dukkanin su sun ruwaito shi wannan hadisi na daga cikin abubuwan da yake bayyanawa shine daya daga cikin rukunan musulunci ita ce sallah salloli guda biyar imam an-nawawi yace fi hadal hadith أن الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام التي أطلقت في بعض الأحاديث هي الصلاة الخمس salloli biyar su ne waɗannan rukunai na musulunci kun ga waɗannan abubuwan jama'a muna ɗaukar su masu sauƙi amma wallahi a je a karantar da mutane sai dan aka zo kana cikin kwamiti na yi wa alhazai jarabawa wannan tambaya fa ake alhazan mu suke faɗuwa baba ya zauna baba shekara kamar ce shekara shi saba'in to baba menene rukunan musulunci wani sai ya shiru wani kuma sai ya ce rukunan musulunci eh to ƴaƴan nan Allah sai a ce na ɗaya baba sai ya ce to annabin tsira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka ba da ta iya tare da cewa ba sharaɗi ba ne in mutum zai je aikin hajji sai an yi miki wannan amma wai wata hanya ce ta ana son rage alhazan ne kawai a musulunci duk jahilcin musulmi in ya samu tafiya aikin hajji ku bashi ya tafi abin da yake wajibi a kan ku malamai sai ku haɗa shi da waɗanda za su koya musu ina fata an gane duk jahilcin ya to in yau musulunta gobe kuma zai je hajji fa ya ka iya da shi yanzu ana babur babur ma iya alwala ne tukuna bai iya ba babban abu shi ne dole ne a samar da wasu waɗanda za su tsayu wajen rike hannun waɗanda ba su sani wasu nuna musu ina fata an gane amma jarabawa an ce suna yin ta ne don su rage yawan alhazai to kuma wannan abu ne daban amma dai abin da yake wajibi jama'a wani bai san karatu ba bai iya musulunci ba bai iya aikin hajji ba bai iya kaza ba amma ɗan shi ya biya musu kujerar aikin hajji sai a saka shi sai a saka shi cikin malamai duk inda aka je a ce to baba eh ka ga wannan wurin eh to nan shi ne wurin jifan shedan to za a yi ce bakai ga yadda za a yi sai ku nuna mishi yayi a sake yi cewa wajibi ne malaman su yi haka to kuma kenan ka ga wannan ya nuna dole a samu malaman da suka iya suka sani ba ma kaga an samu wani tsohon malami wanda shi ma shekara shi saba'in to wani malami yana cewa ban ɗaki ma in zai shiga sai wani ya riƙe mai buta shi kan shi to ya aka yi kaga shi kanshi matsala ne ina kuma zai iya jagorancin wasu shi yasa al'amuran mu dai sai dai gyaran Allah na daga cikin darussan da wannan hadisi ke karantarwa anna wujuba salatin layli mansukhun fi haqqil umma kun san da a musulunci dole ne kowa ya sallar dare to jiyan wannan hadisin ya tabbatar da cewa sallolin da suke farallai kawai su ne sallar azhar la'asar magriba isha asuba sallar dare ba wajibi bace وهذا مجمع عليه ما لم يجسم حتى يكون هكا واختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى في نفسه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصح نفسه فما جمد من ذن الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله شما أن سيك صلى الدراء كنشي إمام الشافعي يسمى جنا يتي إيه أن سيك ويسمى جنا إمام الشافعي يتي آآ صلى الدراء واجب يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم مدن الإمام الشافعي يتزعي ita ce cewa shi kanshi manzon Allah an shafe sallar dare a kanshi a matsayin wajibi sai dai an sunnanta mishi ita kuma an karfafe shi a kai ina fata an gane don haka sallolin da suke kawai wajibi a musulunci su ne salloli biyar don haka da za ka rayu baka taɓa yin shafa'i da wutiri ba baka taɓa yin sallar tahajjud ba baka taɓa yin tarawih ba ba za a zarge ka da sai dai a ce ana kwaɗaitar da kai fa ina fata an gane misali mutum da kullum zai yanka amma ba zai shafa mai ba da wahala a jikin shi daina wani to amma da zai daina wanka fa ko zai shafa mai kuma kaga abu ya ƙara farbewa ومنها أن صلاة الوتر ليست واجبة وأن حديث كنا نون سوى أشياء صلى الوتر وتر دابيل بكي وأن صلاة العيد أيضا ليست بواجبة هذا كما صلى العيد ما بواجبة بكي وأن وتدبر مدنة شيء تكي me ake nufi da wajibi in wajibi farilla to dama ba farilla ba ne amma ana nufin sunna mai ƙarfi to wutri sunna ce mai ƙarfi sallar idi ma sunna ce mai ƙarfi wa hadha madhhabu al-jumhur ita ce maganar da mafi yawancin malamai suke akai وذهب أبو حنيفة وطائفة إلى وجوب الوتر وذهب أبو سعيد الأسترخي من أصحاب الشافعي إلى أن صلاة العيد فرض كفاية وكذا لا تجب ركعة الفجر ولا صلاة الضحى ولا الركعتان بعد المغرب كما آه، قيل بكل فهذا الحديث رد عليهم جميعا ma'ana wannan tattaunawa ce ta malamai dangane da wasu salloli da ake saɓani wajibai ne ko ba wajibai ba shi wannan hadisin da ya gama fayyace mana duk wata sallah da ba biyar ɗin nan ba to in dai ana nufin farlanci na dole ne to ba farilla ba ce salloli biyar ne kawai farilla wa minha anna sawma rukunin min arkanil islam wa annahu fi sama shahrun wahid wa huwa shahru ramadan wa annahu la yajibu sawmu ashura wa la ghayruhu siwa ramadan wa hadha mujma'un alayhi wannan hadisin ya nuna mana duk wani azumi in ba azumin ramadan ba to ba farilla bane ko da azumin ashura ne azumin ashura ba farilla bane sai dai waqtalafa ulama'u malamai sai suka saba hal kana yawmu ashura wajiban qabla ijab ramadan am kana al-amru bihi mabda shin kafin ramadan ashura wajibi ne ko mustahabbi wasu malamai suka ce wajibi ne wasu suka ce mustahabbi ne maganar da take daidai kafin a farlanta ramadani ashura wajibi da aka farlanta ramadan sai ashura ya zama mustahabbi don hakan aka ce ashura yanzu shine goma ga wata to mustahabbi ne kai tasu a tara ga wata mustahabbi ne kai amma kafin ramadan ya zo to farilla ne a yi ashura ومنها أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة على من ملك نصابا وتم عليه الحول هذه مسألة كما wannan hadisin na tabbatar da cewa zakka rukuni ce daga cikin rukunan musulunci kuma bayan zakka babu wani haƙƙi wanda yake na wajibi ga wanda ya mallaki ainihin nisabi kuma abin ya shekara to wannan magana tana da rassa da yawa wato magana ita ce idan aka ce misali naira miliyan ɗaya ita ce misali to miliyan ɗayan nan sai na ajiye ta a gida ko a banki ba tare da na yi wani sarrafa ta ba ko da banki ko kuma wanda na ba a jiya ya je na jiyawa amma dai ba da yawuna ba ni dai a wurina na aje miliyan ɗaya to in shekara ta ke misali zan kasafta ta arba'in zan ba da ɗaya bisa arba'in to na mallaki misali ke to idan ba mallakan misali ne ba akwai wata zakka a cikin wannan dukiyar babu to amma nan yanzu ana magana haƙƙi ne kuma banda haƙƙin zakka mahaifinka ne sai zama yana cikin talauci yanzu akwai haƙƙin ka ciyar da shi to kaga kenan wannan dukiyar duk da bata kai zakka ba akwai haƙƙi cikin ta ko babu akwai haka duk wani wanda zai zo ya nema in kana da wannan halin ka bashi akwai haƙƙi haka duk wanda kai da kanka ka karanci rayuwar shi kaga yana buƙatar taimako kai kana da halin ka taimaka akwai haƙƙi saboda nasoshi na bambanta da suka zo muka ce lissa'il wal maharu wani ya zo ya ce a bashi wani kuwa ya kame bakin shi amma kai sai ka karanci yana buƙata wajibi ka bashi don haka abin da ni nake cewa a ƙarƙashin wannan mas'ala akwai bambanci tsakanin zakka da kuma haƙƙi ita zakka tana da wasu ƙa'idoji daga cikin ƙa'idojin idan dukiya ce ta kuɗi sai ta shekara dindi kuma a matsayin misali idan game da nace aka ce misali miliyan ɗaya ne idan ka aje dubu ɗari tara suka kai wata biyar sai ka kawo dubu ɗari ka ɗora a kai to daga ran da ka ɗora dubu ɗari a kai suka fita miliyan ɗaya daga ran nan ne za ka fara lissafi ba daga watanni biyar da suka wuce ka aje ɗari tara ba sannan kuma ana cikin haka da matarka za ta zo naƙuda al'amari ya rikice mata sai ka zari dubu hamsin aka biya ka biya kuɗin asibiti bayan kwana bakwai sai ka zo ka mai da dubu hamsin ɗin daga ran da ka mai da dubu hamsin ɗin daga ran nan nan ne lissafi kuma zai fara ma'ana sai ta cika lissafi kuma ta ajiye shekara ɗaya ba taɓawa to a wurin Allah kai ne mai arzikin da aka wajabta wa zakar kuɗi in ba haka ba to za ka iya zama la alaika wa la laka ba za ka fidda zakka ba kai kuma in wani ya baka ba za ka ci ba domin kana da wadata amma wadatar ba ta kai kai ka fitar da zakka ba to amma akwai haƙƙin iyaye yan uwa marayu talakawa haƙoƙi na almajirai na makwabta masu roƙo da makamantan haka kowa in ya zo in dai har da gargadon abin da za ka bayar to lallai ne ka bayar duk waɗannan gaskiya suna tantance wannan matsala wato wata matsala ce jama'a babba a cikin fiqhu na ɗan tattauna mana ita ne nan sama sama kawai ya ka sami littafin farfesa Kardawi mai suna ainihin wato fiqhu zaka za ka ga tattaunawa a kai wajen shekara arba'in da ta wuce rubuta wannan littafi Allah ya taimaka ومنها بيان استحباب السفر والارتحال من بلد إلى بلد wannan hadisi ya nuna mustahabbi ne yawon neman ilimi daga wani gari zuwa wani gari la ajali ta'allumi ilmi din saboda koyon ilimin addini wa su'ali ahlil ilmi da kuma tambayar malamai ina za mu gane haka tun daga kasar Najd tun daga kamar ka ce yanzu Iraki har zuwa Madina to wannan yana nuna mana kenan muhimmancin yawon neman ilimi ko to har yanzu akwai wannan rufula jama'a kar ka zauna wai kana jiran sai an zo anguwar ku an sa muku karatu ko sai an je garin ku an sa muku karatu dole ne mutane su rinka rufla jama'a yanzu wannan malamin ku ji ya gama makarantar firamare ne a ƙauyen shi bizu ne mutumin ƙasar ainihin wato Ethiopia ba balarabe ba ne bizu ne mutumin Ethiopia kuma mahaifin shi malami ne amma duk da haka sai ya zaro jiki ya taho maka neman ilimi daidai sai aka ce to a ƙa'idar ƙasar ba za ka shiga jami'a ba sai ka gama sakandare a lokacin shi kuma ilimin da ke cikin kanshi ya fi na mai digiri ma amma kuma bai da certificate sai ya haƙura sai ya je ya shiga da ya gama sakandare kuma sai ga new policy of education sabon tsarin ilimi na ƙasar saudiya kuma ya ce ba za ka shiga jami'a ba sai in kai ɗan ƙasa ne sanda ya je kasar za ka iya shiga jami'a ko dan ina ne kai amma bai da secondary school certificate sai dai gama secondary da ya gama kuma zai shiga sai aka ce yanzu kuma sabon tsari ya ce sai kai dan kasa ne sai ya haƙura sai ya tsaya a barin hadisul khairiyya da ya karatu a nan sai diploma sai diploma shi kenan sai ci gaba da karantarwa amma sai ya shiga cikin gari wurin malamai yana koyon karatu a yau duk makka an tabbatar da cewa babu malamin hadisi kamar shi wannan da ka gani sharhi ne na sahihu muslim kusan mujalladi arba'in da biyar ne ba a taɓa wa sahihu muslim sharhi irin wannan ba ya yi wa nasa'i sharhi mujalladi arba'in da biyu ba a taɓa wa nasa'i sharhi da ya kusanci haka ba saboda haka kar ka zauna ka yi yawo ka tafi neman ilimi haka suka ce wa safir fafi safar khamsu fawaid akwai fa'idoji masu ɗimbin yawa in kai tafiya ka rinka tafiya kana neman ilimi galibi yanzu abin da yake damun ɗalibai wallahi al'azim jama'a ni ina cewa wadata ce ma da halin sukuni ina fata an gane sannan akwai dama mai ɗimbin yawa gwamnatocin ƙasashenmu mu har yanzu kansu ya ƙi wayewa ku je ku ga ƙasashen ghana irin yadda suke cin amfanin siyasar da ake a yanzu yanzu darul hadis ita kanta darul hadisin kuma da ake magana ɗan ƙasar waje zai iya shiga ko ita ma a yanzu an sa ƙa'ida ba za ka shiga ba sai kana da ainihin takardar zama ɗan ƙasa yanzu menene abin nan takardar iƙama takardar ikama residence permit sai kana da ita to kuma resident permit ba za su ba da ita ba sai an samu ko dan majalisa ko minista ko shugaban kasar kasar ku yayi application yau da za a samu dan majalisar yankin nan naku na tarayya ko na jiha ya zo ya zauna mu nuna mishi format din jama'a ya rubuta kai tsaye ne za mu kai shugaban darul hadis kai tsaye za mu kai mishi shi kenan babban abin shi ne ɗalibai nawa ne ake so ɗalibai kaza sai ce to shi kenan yanzu shi kuma zai rubuta hanyar da gwamnati za ta bai waɗannan ɗalibai takardar izinin zama shi kenan amma ga yan majalisun bayan an zaɓe su in aka yi aka yi su zo mu zauna da su wai sai ba za su abin nan ba sai ka kasa gane waɗanne irin mutane ne ake tare da su duk wani ɗan siyasa da albani ya goyi bayan ya san cewa albani ba san ko kwaban shi amma matsalar da suka kasa gane kaina a ƙida nake da ita irin ta sardauna kuɗi ba sa iya birkita min lissafi za ka samu matsala da in ka ce da kuɗi za ka yi gilin da ni sai da na ɗauke ka mutumin banza na rena ka amma I am so technical technicalitin da kawai ci gaban al'umma ta nake so yanzu ga yara nan sun zo a ɗauke su suna son su karatu waye zai biya musu kuɗin makaranta an ka samun wanda zai biya musu kuɗin makaranta wallahi al'azim jama'a shugaban tuwaijiri Sulaiman tuwaijiri jama'a ni malami na ne na koyi tafsiri da fiqh hanbaliya a hannun shi ni da shi yake ce min ka je ku samu yan majalisa na jiha ko na tarayya ko minista ko shugaban kasa in ya rubuto takarda zuwa wurina ka kawo mini hannu da hannu ni kuma zan rubuta gwamnati ta bai waɗannan ɗalibai takardar izinin zama sai in zo sai in ba su admission yau shekara uku muka wannan magana wallahi saboda kunya na kasa koma a wurin shi saboda mu su a Saudi Arabia suna ganin da an yi magana sai aiki mu kuma a nan kasar mu in aka yi magana shikenan sai a sha kofi a tashi a tafi shikenan don haka wannan kalubale ne na jefa in za ku iya musu magana amma wallahi ni na gaji duk wani wanda muka goyi baya jama'a da zaran ya zauna a mulki abin da nake kokari eh ya za kai ka cika alƙawuran da aka ɗaukar wa jama'a suka goyi bayan ka shi kuma abin da yake tunani bari ya kawo kuɗi ya ba albani wallahi albani muskilin mutum ne ni ɗan talaka ne jikan talaka tattaɓa kunnen talaka amma wallahi tallahi a duniya ba abin da na rena irin kuɗi dan ka ɗauki miliyan ɗari ka bani wallahi a gaban ka zai gana watsa shejiya kai kana ganin wata kima ce ba ta kima a wuri sai shi yasa kullum in zaɓe waje sai su ce kai wai sai ka ji wai ana jin tsoron a zorin na sai ce ya ne mulki yake jin tsoron zorin talaka a tsaka da dalilin da ka ji tsoron zuwa wuri na amma matsalar ita ce me aka yarjejeniya da ku zama ake a rubuta matsalar ilimi samari aikin yi matsalar kaza matsalar kaza matsalar kaza wai shi sai tunanin in ya samu dubu hamsin ya sa a envelope wani ya ba albani ta ishe shi tun da nake ban taɓa karɓo miliyan ɗaya a banki na tsir da shegiya ba sai da ban ɗauke ta a bakin komi ba ba iri na ne za ka ba dubu hamsin kai tunanin cewa ai shi ke na tun da an ce alaranna ne a karama kallahu ne shi ke nan ka abin nan ba sai ku je masu son dubu hamsin ɗin da miliyan kaza ɗin sai ku ba su mu kuma da muke masu aƙida irin ta sardauna matsalar shi ne ba za ka iya canza irinmu ba kawai aƙida ce irin ta sufar da yana masu ra'ayin da ƙauni shi kenan kawai ba sai in kana da hikima ka je ka mu'amalanci waɗancan da suke so a watsa musu kuɗi su ci waɗannan kuma da suke tare da matasa me matasan nan suke bukata kaza ne me matasan nan suke bukata kaza ne sai a yi musu a matasa nan muna nan birjik da su a garuruka a kowane gari in aka tashi siyasa siyasa ce kwanaki za a sokoto dan takarar gwamna ne zai taho garin nan wai an ce akwai wasu yara na a nan da suke ba su wahala to da in yazo aka zauna da shi sai a ce to amma kaga su irin waɗannan eh to in ka ci abin da muke so ga abin da za ka yi musu ga abin da za ka yi musu a wai shi sai tunanin bari idan ya ci zaɓe eh bari ya aiko da albani ragon sallah ragon sallah shegiya ragon sallah yana ba ni sha'awa ne sallar ma sai ta zo na da halin ragon sallar yanka so matsalar ita ce abin da muke so shi ne ya za a yi ƙasar mu ta ci gaba sarki fahad wani abu ne aka a saudi arabia fa sai da ya karya abin aka zo za a gyara masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ja ka ɗauko wani kafiri wane ne birnin injiniya wane ne suhu wane ne wane ne duk aka ɗauko su kafirai da suka gama aikin kaf sai ya tsaya dubi ɗakin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake shi ba musulmi bane sai ya ce o yanzu da duk duniya musulmi suna da iri na ƙwaya ɗaya da ba za a kawo mu wurin nan ba tunda an ce musulmi ba sa shigowa wannan garin balle nan gurin wanda ba musulmi ba wato abin da yasa aka shigo da shi madina har cikin masallacin annabi shine musulmi ba su da irin shi duk duniya kwaya ɗaya a lokacin wanda ake buƙatar sabis iri shi da wannan labarin ya kai ga fahar sai ce ba za a kuma yin haka ba shi ne ice a tattaro 'ya'yan musulmi a tura su su je su yi wannan karatun aka tura su aka ce sun tafi lalacewa suke sai ce a zo a yi irin jami'ar da ta dace a ƙasar a je a nemo malaman su su karantar da su shine asalin King Fahad University of Petroleum and Mineral Resources da ke damma hanyar garin su Usaimin gata nan katuwar jami'a ce ta fi Ahmadu Bello University wani ita duk da waɗannan sauran filaye da kake gani na eji ta fi ta girma shi kenan tun daga sannan aka yi maganin wannan matsalar me yasa ba za a yi maganin waɗannan matsalolin ba a tura matasan nan su je su yi karatu su dawo in suka dawo kuma sai a zo a gina musu inda za su karantar gobe ba a da sauran bukata kenan opportunity ne jama'a ni dinnan dewa ina da shi wannan jami'ar jama'a kai tsaye in na ɗauki mata headed paper ta darul hadisi salafiya da stamp ina na buga duk ɗalibin da na tura kai tsaye za su ba shi admission amma ɗalibai ne ne za su iya zuwa sai wanda yake da akalla ticket wanda zai hau ya tafi ya je abin nan da zai gabatar da takardun shi su kuma kullum abin da suke gani me yasa ba ma turawa tun da na samu wannan damar mutum ɗaya na taɓa turawa ya tafi daga ya masters ya masters ya PhD yana can sun rike shi yana karantarwa dan sabon gari ne dan nan mukiya wani yaro da yarabe a nan aka haife shi a nan bakin NTC wannan opportunity muna da shi amma wai su masu mulki abin da suke tunani shi albanin ya zo ya zauna a ƙofar gidansu yana roƙonsu no ni ba na bukata ɗana baya bukata wani ma baya bukata ‘ya'yan talakawan da suke zaɓen ku suke muku a kasa a tsare a tare su sha fiyagar saboda ku su suke bukata ina da abin da zan tura ɗana makaranta tana so in tura shi so ashe matsalar ba ni za ka taimaka ba da yadda za ka karya yancinka ka zo lokacin da kake son ƙuri'a a zauna da kai yanzu ma sai ka zo a zauna me ake bukata abin da ake bukata shine ne yara ne ga wannan ya karanta kaza yana da credit kaza in aka tura shi damma zai je karanta engineering yanzu fa yanzu ina kuma neman irin wannan daman ne a sabuwar jami'a ta sarki abdallah duk waɗannan opportunities da ina shiga ina fita in samo su ne da sunan darul hadith to amma matsalar ita ce kwaya ɗaya saudi arabia za ta ce maka shi kenan tafi ka gabatar da takardunka su a wurin su suna ganin suka ce maka tafi ka gabatar da takardunka ka ga dai na ɗaya su a wurin su visa kyauta ne kuɗin da ake karɓe na visa a ƙasar nan saudiya da ta ce a karɓa ba don haka za ka ga in aka buga maka visa sai ga an sa visa is free free ce visa ba wata visa da ake karɓa ko kwabo ko da entry visa ta wata shida ko wata uku ko shekara babu ne tsakanin an ba fadoji ne da waɗannan yan ciwaciwa na ku ɗaya kenan to sai saudiya su ga cewa to ai visa free ce sannan kuɗin jirgi nawa ne naira dubu ɗari da arba'in ne kuɗin guzurinka naira dubu sittin ya ishe ka sai su ga to dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu za ka je ka samo irin wannan karatun mai daraja ba za ka je ba abin fa da ake neman yanzu waɗannan mutanen su ke yanzu in aka ce dubu ɗari biyu to tun da bizar mun siya muke yi bai kika ce dubu ɗari uku yanzu dattijiya ce da ta gane muhimmancin wannan magana a riga ta kiran nan ɗan teje suka bugo min waya shekaran jiya ta aiko da kuɗin a sai ya ɗan tikiti a yi mishi biza ya tafi daga riga ne to mutum ne mai iyayen shi ke da shanu gaskiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya ne to amma haƙƙi ne na hukuma yadda sardainonin ka tura ƴaƴan mutane suna tafiya suna yau karatu ko ne yanzu kuke kujerar sardaunan ai kujerar sardaunan ce aka ya galgala ta da sardani shi kadai yake dauke da waɗannan abubuwan yanzu wani kaza wani kaza wani kaza wani kaza sai kai ka yi wa ƴaƴa biyar wannan yawa guda uku wannan yawa kaza sannan ina attajirai na zauna a yola mutum guda ne yake kawo kuɗi duk shekara ana taimakawa ƴaƴansu alhaji musa garba ku je jimeta ka je jimeta ka ce alhaji musa garba har gida yake zuwa ya zo jin karatu ne na faɗi irin wannan maganar kashe gari ya zo ya same ni ya ce to mu duk da mun gode mun kan dama ba za mu iya kai yara ba amma ga kuɗi a zaɓi yara a rinka kaiwa ya ce ga miliyan ɗaya a zaɓi guda biyar a kai su har na bare na jama'a wani